الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله تعالى أيو لهدي biyu ga watan rabi'in sani hijira 1443 wanda ya dace da bakwai ga watan 11 shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatu darasi na hudu a littafin addurratul yatima a ilimin nahau ta shaikhu sa'idu bin sa'ad al-hadarami rahimahullahu ta'ala za mu tashi babu i'irabil mufradi wa jam'i taksiri mala ce wa jam'u taksirin ka fardin ya'rabu bil harakati wa bi fathin yajibu خفضهما من كل ما لا ينصرف المشبه الفعل بأن ذا يتصف بعلتين أو بعلة تكن أغنت عن اثنتين من تسع وهن جمع وعدل زاد وزن وصفة ركب وأنس أجمة ومعرفة فاجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه ثم افعل بها كاللاحقة فتجعل الست مع المعرفة والجمع يستغني بفرض العلة ومثله مؤنس في الأل ومثله مؤنس بالألف ومع إضافة وألف التصريف مالك باب إعراب جمع الفرد وجمع التكسير زائي مغانا أكن hukuncin li'irabi na suna mufuradi darasin da ya gabata ya yi bayani akan karkasuwar li'irabi da kuma li'irabin suna ma'utallul akhiri da kuma li'irabin fi'ilul ma'utallul akhiri da nau'ukansu yanzu za a yi magana akan suna mufuradi wanda ba ma'utalli ba za a yi magana akan jam'u taksir wanda shi ma ba ma'utalli ba mai lahiyar ƙarshe kenan ko to idan an ce almufrat shi ne suna wanda yake a ƙwaya ɗaya wanda baya nuni akan jam'i yana nuni kan abu ɗaya jam'u taksir shi kuma jam'i ne da yake nuni kan abubuwa da yawa abinda ake nufi da at-taksir shine at-taghayyiru shine taghayyiru mufradihi inda bina'ihi lokacin da ana son a gina shi jam'u taksiri din to ba zai yiwu ba dole sai an canza ginin shi mufradin nasa saboda haka a kutubun jam'u taksiri mufradinsa kitabun to za ka ga akwai bambanci kitab akwai alif sannan wasalin farko kasara gare ki na biyu fata sannan ga alif amma da aka zo jam'i sai aka ce ku aka yi bamma tu kuma sai aka shafe alif to wannan canjin shi ake kira da at-taksir rajulun sai a ce rijalun rijalan ta wani lokaci ya kunu bil hazfi sai a shafe wani harafi kamar shajaratun in za a yi jami sai a ce shajaru sai a kwaɓe wannan a kwaɓe wannan ta'un ɗin namirun jam'i ne mufarada sai a ce namiratun to wannan canjin da ake samu ga shi mufaradi lokacin da za a mai sai jam'u shine ma'ana at-taksir karyawa daga kassara yi kassiru taksiran ya kalle abu yana kallewa kallewa ya karya abu yana karyawa karyawa ehe kaga sabanin jam'u salama da da zai zo nan gaba shi za ka gaba a taba mufuridi shi yasa an ga kira shi da jam'u salama ko jam'u tasihi ko jam'ul muzakkar as-salim ko jam'ul mu'annas as-salim to za ka ga mufradinsa ba a taba shi in ka ce muslimun aga muslimuna ƙara ɗaya za ka yi muslimatun sai ka ce muslimatun ta'un ɗaya za ka ƙara da alif to su za a yi bayani shi wancan za a yi bayani da kuma mufuradi kamar zaidun rajulun kitabun to sai a shaikhul hadarami yake faɗa wa jam'u takasir shi jam'u takasir wajen li'irabinsa ya ce yu'rabu a nemai li'irabi ka farde kamar li'irabin suna ƙwaya ɗaya wanda a sahihul akhir sauraka li'irabin su ɗaya ne sauraka da kitabun da rajulun da rijalun da kitabun da kutubun da shajarun da shajaratun da namirun da namiratun duk li'irabin su ɗaya shine al-i'rabu zahir an gane ko shine arrafu bidamma eh wan nasbu bil fataha wal kasru bil jarra an gane ko ko wal jarru bil kasara to wannan shine ake musu li'irabi in sun zo mahallin raf'a sai a yi musu raf'a da damma ja'a rajulun ja'a rijalun a gani رأيت رجلا رأيت رجالا سلمت على رجل سلمت على رجال babu wani bambanci muddin da ya zamo sahihul akhiri kuma mutamakkini eh mutamakkinun amkan to wannan shine za a yi li'irabi a kansa mutamakkinun amkan shine wanda yana ɗauka harakatu guda uku yana ɗauka arrafu yana ɗauka annasbu yana ɗauka aljaru kamar waɗanga da mun ka ba da misali a kansa akwai mutamakkinu na gairu amkan za a yi magana kansu almamnu min sarf to sai malam ya ce bil harakati li'irabin sai yana zamowa ne bil harakati la bil huruf la bil huruf akwai sunayen da li'irabin su na haruffa ne kama al asma'u sitta hagali irabin su na haruffa ne ko to ba su ake magana ba kamar mi jam'ul muzakkar as-salim irabin sa kaga na harafi ne to su waɗanga irabin su na wasali ne na wasali ne jam'u haraka shine wasali shine yace wa yajibu yana wajaba bi fathin da yin fataha an gane ko ma ya musu khabda min kulli ma la yansarif daga duk wani suna da ya zo mufaradi ko jam'u takasiri amma la yansarif amma la yansarif to jarrasa za ta kasance ne fataha saboda almamnu min sarraf haraka biyu kawai yake dauka wa imma raf'u ko kuma annasu jarra ɗinsa hawa yaure sai ta goma fata a mai ta sama baya ɗaukan jarra wasali ƙasa da shi suna mufuradi da kuma jam'u tafsir wannan shi ake kira malayan sarif ma'anan malayan sarifu ma'ana la ya ƙabalu tanwina baya karɓar tanwini shi ne sarfuɗin duk sunan da ke karɓar tanwini to shi ake kira almunsarif shi ake kira mutamakkinin amkan shi kuma malayan sarfi shi ake kira mutamakkinin gairu amkan to idan ya zan suna mafuradi ya zo kama ahmadu in mahallin rafa za ka ce ja'a ahmadu in ya zo mahallin nasaba ra'aitu ahmada in ya zo mahallin jarra sai kai mai fataha sai ka ce sallamtu ala ahmada kaka ce ala ahmadi illa iza kana fi shi'ir sai dai in awake ne wasu wurare to ana sarfu malayan sarif saboda rura waka amma a rubutu na zube to babu wata lalura da za ta halatta ma haka ko dai rashin sani ko wani abu ko kuskure saboda haka sai ka ce sallamtu ala ahmada ko sallamtu fi'ilin wa fa'il an shale irabinsa ala sai ka ce harfu jarrin mabniyun ala sukuni ahmada ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi alfataha niyabatan anil kasara tana wakilci ne akan kasara li'annahu ismun mamnu'un min sarf ko la yansarif siyani haka zaka yi li'irabinsa saboda haka anan fataha ta yi wakilci shine niyabatan anil kasara me dalili sai ka ce li'anna husmun mamnu'un min sarf to haka kuma in jam'i an ka samu irin su masajidu jam'u sigatu muntahal jumu irin su mafa'ilu ko mafa'ilu duk sunan da ya zo da ɗaya daga cikin wa'annan auzanu guda biyu to layan sarif sai da wani dalili wanda za a faɗa nan gaba yawwa na misali na jam'u taksir mamnu'un min as-sarf wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha ba ce bi masabihi ba tare da gabi harfu jarrin mabniyun alal kasri masabiha ko ismun ko jam'u taksirin majrurun bibi wa alamatu jarrihi alfatahatu niyabatan alil kasara li'annahu agani irin su ya'maluna lahu ma ya sha'u min mahariba ba ce min maharibe ba wata masila ba ce wata masile ba so suna nan da yawa irin su an aishata an hafsata an umara na sunan da yawa dai mamnu'ai eh saboda ka duk sanda ka ji an ce mamnu'un min sarraf to abubuwa biyu zaka kaddara mu kakkai mai tanwini kakka ce ja a ahmadun laraba ba sa faɗin haka kai ka ƙirƙiro abinka yanzu abin da laraba ke cewa ja a ahmadu ba su cewa ja a ahmadu don ahmadu mamnu'un ne minasarf in kaga sun same tanwini to wannan sai dai in babe ne na waƙe eh sai dai babe ne da waƙe ana iya yi eh to su kuma dama Uda ba'u sun ce ya hillu lana ma la ya hillu li gairina. daga ciki akwai sarfu ma la yan sarif. To sai malam ya ce, Almushbihil fi'ila, wanda yake ya yi kama da fi'ili, shi almamnu ɗin nan mina sarf ya yi kama da fi'ili shi yasa ya zama mamnu'un mina sarf. don suna na da tanwini bai da tanwini in ba su tanwinul ghali wannan kuma a waƙe ake samun shi so can wasu lokuta za ka ga an wafi ili tanwini amma ba rubutu na zube ba to shi almamnu min sarf ya yi kama da fi'ili a ina a wajen kasara fi'ili bai ɗaukar kasara shi ma bai ɗaukar kasara to shi yasa sai ya zama mamnu'un min sarf shi yasa sai aka kisa mai tanwini shine yake nufi ana almushbihi alfi'ila wanda yake yayi kama da fi'ili ta yaya bi an za ya tasif to ba wai haka ɗaya suna zai zama mamnu'un min sarf ba don haza khilaful asli al-aslu an yakuna al-ismu munsarifa hadha huwa al-asl to duk sanda kaga suna zama mamnu'un min as akwai illa akwai rashin lafiya ko sababu da ya shige shi to illolin na ba a gaya ba don kanka ɗaya da sunan da hagara ma ɗaya ka ce mamnu'un ne mina sarf illoli za a baka guda tara eh idan an samu ɗaya daga cikinsu kamar guda biyu illa ɗaya ta wadatar amma ban da biyun duk sauran to aƙalla su zamo biyu zuwa uku to shine za a karanta mana illoli to sai malam ya ce bi an ta yadda za shi wannan sunan ya tasifu ko ya tasifu zai siffantu bi illataini da illoli guda biyu in ya zan illa ba ta da ƙarfin da za ta hana masuna sarrafuwa sai ya ce au bi illatin ko kuma ya zamo mamnu min sarraf saboda illa ƙwaya ɗaya takun wannan illar za ta kasance a ganat ta wadatar a nisnataini daga illoli guda biyu min tis'in daga illoli guda tara akwai illoli guda biyu ita da ka sami ɗaya daga ciki ga suna to ba zai juya ba baya ɗaukar tanwin kuma baya ɗaukar wasali ƙasa sai da wasu dalilai guda biyu da za a faɗa ƙarshe amma asali shine a sami illoli guda biyu to illolin duka tara ne illolin duka tara ne in baka samu ɗaya daga cikin biyu ɗin can ba wanda guda ta wadatar saboda ƙarfinta to sai ka lalabo ta illa su zamo biyu ko uku sai a hana mu suna sarrafuwa wahun to illolin nan guda tara ga sunan jama'un shine sigatun muntahal jama'a hazihi takafi fi man'il ismi min sarf in an samu suna ya siffantu da sigatu muntali jimu shi kenan ta wadatar eh shine suna ya zo da siga ko ma'auni ma'aunai guda biyu mafa'ilu ko mafa'ilu kamar misalan da kuka kawo ɗazu hmm? masabiha a gani masajidu misali maharibu tamasilu yanabi'u ila akhirih suna nan da yawa sawami'u na nan da yawa to duk suna adda sigatu mun tahlijimu shikenan sun ce saboda shine ƙarshen jam'i daga sigatu mun tahlijimu babu wata siga da za a sake mai da suna wai ya zamo jam'i babu can abbakin boda su da in ka ce masajidu babu wani jam'i da za ka kawo a sama ga wannan babu shi duk wani jam'i da za ka kawo ƙasa yake gare shi shi yasa an ka kira ta sigatu muntaha aljimu to ita an same ta a suna ta wadatar sura ɗaya daga cikin sifofi illoli guda biyu sai ce wa adlun ko aka samu adulu a cikin suna abinda adalu ga yadda ma'aunin suna yake a asali amma sai laraba suka karkatar da shi daga wannan ma'aunin suka ba shi wani sabon ma'auni al'adulu juyawa daga wani abu zuwa wani abu to ita ma illa ce kamar misali umaru umar ba haka yake a asali ba asalinsa amiru ne sai suka yi adal ɗinsa suka yi udulinsa daga amir ma'aunin fa'il suka mai da shi ga ma'aunin fa'alu shine umar kaga fa'alu daban fa'ilu daban to wannan shi ake kira adalu ko huban gunkin nan na ƙuraishawa asalin sahabilu ne sai suka yi adal ɗinsa suka mai da shi hubalu ko zufaru daga zafiru ne suna nan da yawa eh to wannan illa guda ke ita ake kira da al'adulu ita ake kira da al'adulu irin su masna sulasa ruba'a duwayen nan ma'adulai ne min isnatai salasa salasa arba arba to sai aka yi adalu ɗinsu madadin a yi wannan sai aka ce masna madadin isnatai isnatai wa sulasa ai salasa salasa wa ruba ai arba arba Eh, to adalo ne an kai illa ta farko kenan sai ku rike mana ita don sai an sake dawowa gare ta sai ce zada akwai ziyada shine ya zan suna ƙarshensa an ƙara masa wasu abubuwa kamar alif da nunu kamar osmanu marwanu salmanu ila akhirihi saubanu a ga ka duba akwai alif da nunu to wannan ita ma illa ce don asali wannan babu su babu su ƙara su an kai to mun samu illa biyu kenan sannan ya ce sifa ko kuma suna ya zai yana ɗauke da sifa yana ɗauke da sifa kamar gababan kamar sha'aban kamar rayyan to hazihi sifatun sakaran eh sifa ce to saboda haka ita ma illa ce eh mai fushi mai yawan fushi sannan ta gaba rakib sai tarkibi shine a tarkibul mazaji irin su ba'ala bakka ko bakku eh suna ne hadara maut eh ba suna ne amma ban da wanda ya kare da waihe waihe din na irin su siba waihe su waɗannan mabniyai ne raha waihe siba waihe mitta waihe da makamantansu a'a wanda asalin shi suna biyu ne amma sai aka haɗe suka zamo guda ɗaya ba'alu bakku haka suke ba'alu bakku to sai laraba sun kaɗe sai kuma ba'ala bakku hadara mautu hadara mautu sai aka haɗe su shaba karnaha sunan wata mace ce to asalinsa shaba karnaha sai aka haɗe sai kuma sha baƙarna to haza yi san ma tarkiban mazajiyan to hazihi illa tamna ulisma min at-tasrif ko min sarfi tana hana mu suna juyawa mun ji wannan da kyau amma banda at-tarkibul adadi banda at-tarkibul isnadi banda at-tarkibul idafi ba su ake magana ba banda a tarkibul wasfi tarkibi kala biyar ne to cikin biyar din nan guda ake magana shine a tarkibul mazaji suna biyu ne sai a mayar da su guda kamar yadda mun kaba da misalai wa'annis da ta'anisi shi ta'anisi kala biyu ne akwai at-ta'anisu bi ta'it ta'anis ya zan suna an same ta'ut ta'anis sawa'un yana nuni akan mace ko mata ko kuma an yi tarayya irin su talhatu irin su aishatu irin su hafsatu da makamantansu to wannan ta'un din tutu din nan da kake ji illa ce wanda duk za a yi bayani sannan akwai at-ta'anisu bil alif shi kuma kala biyu ne akwai al-alif al-maqsura akwai al-alif al-mamduda al-alif al-maqsura irin su sahara in kuma gagara ma ka ce sahara'u in gagara ma ko ka samar da ko ka cire irin su asma'u safara'u a gani irin su kubura sugura suna nan da yawa wannan duka illoli ne da ke hana mu suna sarrafuwa sawa'un alif ɗin ta ta'anisi Uh, makasura ce ko mamduda ce irin su ashiya'u la tas'alu an ashiya'a ba ce an ashiya'i ba an ashiya'a tare daga an tazo saboda akwai hamza mamduda to sai mala ya ce ujumatun sai bobanci ya zan asali sunan ba larabci ba ne amma laraba na amfani da shi irinsu ismailu irinsu yusufu irinsu yaƙubu da makamantansu irin dai galiban sunayen annabawa ɗin nan banda suna guda hudu duk sauran sunayen annabawan nan ba larabci ba ne to duk sunan da ya zan asalinsa ba larabci ba ne to an samu illa shi ake kira ujuma ujuma sai ce wa ma'arifatun sai alamiya a samu suna akwai alamiya a cikinsa sunan yanka kenan ko ba haka ba da an ce usman kai tsaye za ka gane ga wanda ake nufi ko ba ka fahimta kaga za ka fahimta ko to waɗannan su ne sifofi guda uku yanzu za a yi bayanin ana sifa kaza ya illa kaza da kaza suke haduwa illa kaza da kaza suna haduwa illa kaza da kaza suna haduwa amma da jami'i da atta'anis su waɗannan guda biyu da an same su ga suna to kenan sun wadatar ba sai an samu sifa ta biyu ba su haka duk suna wanda adda ta'ut ta'anis ko adda alifut ta'anis to layin sarif wannan illa sun ce ta wadatar amma wasu sun ce a'a sai in ta'anisin nan ya zamo na alif ne amma in ta'unce to wannan sai in an samu sharuɗa ya zan sunan ya wuce harafi uku in bai wuce harafi uku ba to wannan za a iya sarrafa shi irin su hannatu ko hamnatu ga wannan ana iya sarrafa shi saboda harufan ba su kai hudu ba amma irin su aishatu da adda yawa hafsatu da makamantansu saudatu to kaga su suna da yawa talhatu kaga su suna da yawa usamatu suna da yawa ko to suka ce a alif ta ta'anisi ita dai adda wannan shari'i ita in an same ta ita kaɗai ta wadatar kama a shiya'u ɗin da mun kai magana eh yawwa ko safara'u eh da makamantansu ka yi shuka ce eh ban ji ba babu suna zarrawa sai dai zahara'u eh laraba ba su san zarra'u ba hausawa ɗaya na ka to sai mala ya ce faja'al ka sanya asalasa sabiqa illoli guda uku da suka gabata ma'al wasfi tare da sifa waɗanne uku suka gabata a ko kuna gane na hau eh eh a'a ba su ne na farko ba a'a a'a adalun za da wazunun su yake nufi jami'a ya raga an gama da shi ko babu da hukuncinsa ba an ce shi shi ɗaya ya wadata ko to ana magana akan al'adulu da aziyada da mi da alwazun to wai ka ɗauki ɗaya daga cikin uku ɗin nan ka sanya shi ma'al wasfi tare da sifa kenan adalu da haɗuwa da mi yana haɗuwa da sifa kamar wanda mun ka ba da misali ɗazu masana wasu lasa waru ba irinsu uharu ga sifa ne an fahimta yi sifa ce to saboda haka ukharu baya sarrafuwa fa iddatun min ayyamin ukhara kaga ba ce ukhare ba saboda akwai udulu cikin su don asali in za a yi jam'in sa a sa mai alif da lamun to tunda ba a sa mai alif da lamun ba yanzu an yi uduli asali a ce al haza huwa al'asulu an gane ko saboda haka ukhra in za a yi jam'in ta to alif da lamun ake sa mata hazihi qa'ida amma tun da ba sa alif da lamun ba to an samu adalu tun da ba a ce al'ukharu ukharu ba sai aka ce uhara to an samu adalu shi yasa ba a sarrafa shi ba eh tare da cewa annahu fi mahalli jarri a mahallin jarra yake to haka masna wa sulasa wa ruba shi ma baya sarrafuwa saboda haka sifa tana haduwa da al'adul na farko kenan sannan na biyu shine ziyada tana haduwa da mi da alwasu kamar sakaran gadaban sha'aban ko shaba'an shaba'an afuwan ba sha'aban shaba'an rayyan wanda ya shaye koshi na farhan farhan alami ne ba sifa ba ne sunan yanka ne muna neman sifa eh jau'an jayyid na'am kaslan jayyid irin masa yau yana kawo wuta eh irin su dayyanu eh hayyau me hayyau hayyatu khayyatun to ina ziyada babu ziyada ce a haidanu larabci ne ba su cewa haidanu sai dai hayyatu yadda ya fada amma ba ya da illa guda shine ziyaratul alifi wannan kamar sakaranu sha'aban shaba'anu rayyanu jawa'anu kaga duk akwai alif da nunon ƙarshe to irin shi ake bukata kaga mun samu ziyada kenan ko sai mi sai wazun wazun ko haka nan wazani suna abinda ake nufi da wazunu shine suna ya zo da awon fi'ili suna ya zo da awon fi'ili to shi ma yana haduwa da sifa to yana misali na'am a ahmad alami ne yazidu alami ne ahmaru abiyadu aswadu asgaru ahwalu ta shi ake nufi saboda haka zaka ce ja'a abiyadu ra'aitu abiyada sallamtu ala abiyada saboda mi sai ka ce li'annahu fihi wasfun wa mi wa wazan alfi'il ha yawa to wannan shine saboda haka akwai wazani tare da shi saboda afa'alu siga ce ta wazani kamar azhabu aqra'u ka gani ahmaru aqra'u kaga wazanin ɗaya ne ba ga an samu illa to mun gama da uku ko as-sabiqa alaihi waɗanda sun ka gabace shi shi wasifa din tunda can ya ce jam'un wa adlun zada waznun wasifa to yana nufin uku din da as-sabiqa alaihi waɗanda suka gabace shi adlun zada waznun to sai ce wanga aiki da kai wanga aiki da kai wanga aiki da kai an ɗauki wata hala wanga aiki da kai sun mafa'al sannan sannan ka aikata biha da ita sifa ɗin nan kan lahiƙa kama waɗanda sun ka biyo baya su ma guda uku su ma guda uku da wa'anda sun ka ka aikata su su uku ɗin nan da Allah ya ƙada wa'anda suka biyo bayan uku ɗin nan ko da wadda ta biyo bayan uku ɗin nan kama waɗan mi kenan hmm? rakib da mi da mi to shi ne wai ka ɗauki ɗaya daga cikinsu ka haɗa shi da Allah ya ƙa ita ce ma'arifa yau ita ce ma'arifa tunda an haɗa alwasfu da wa'yancan guda uku to su ma waɗanga guda uku da suka zo suna haɗuwa da ma'arifa saboda haka ma'arifa na haɗuwa da tarkibi kamar su ba'ala bakku da munka ba da misali hadara maut ta ga tarkibi kuma ga alamiya saboda ba'ala bakku alamiya ce alami ne saboda haka layan sarifu sannan ma'arifa tana haɗuwa da ta'anisi kamar aishatu aishatu alami ne ko hafsatu hafsatu alami ne ko talhatu usamatu ko a bar shi ɗaya mu ci gaba haka nan usamatu tunda mun yi kusan gama ai usamatu shi ma kaga alami ne ya haɗu kuma da ta'anis saboda haka duk wa'annan ba sa juya ba sa ɗaukar tanwini ko ba sa ɗaukar wasali ƙasa na fatar an gane don kaka ce an aishati laraba ba su faɗa haka ya an tambaye ga zai gaje to ya yi an ce huruful jarri suna yin jarra ga ainihin sunaye eh awamil na saboda haka dole ya yi aiki to haka nan ujuma ita ma tana haɗuwa da ma'arifa ko alamiya kamar ismailu ishaku yusufu yunusu da makamantansu eh su to kaga dukkaninsu ba sa juyawa sai ka ce lil alamiya wal ujuma ma'ana ujuma ba larabci ba ne fil asli larabawa sun ɗauko su ne daga wasu ma'ana wasu sun rigaye su amfani da su tun kamin zuwan laraba ana an san Ismailu, eh, an san Ishaku, an san Yaƙubu, an san Yusufu, to wannan shi ne, to shi ne sun mafa'al sannan ka aikata biha da ita kallahi wa'ana wa'annan guda uku ɗin kenan biha zai koma ga asalasa, biha da su uku kallahi ka kamar wadda ta zo daga ba ita ce lahiƙa mai riskuwa. yana ishara zuwa ga ma'arifa ka haɗa ma'arifa da ainihin tarkibi ka haɗa ma'arifa da ta'anisi ka haɗa ma'arifa da ujuma to sai mala ya ce fataja'alu sita ma'al ma'arifa ko to amma shidda ɗin nan gaba ɗaya da uku na farko da uku na biyu ka sanya su tare da ma'arifa ita ma'arifa tana haɗuwa da illoli guda shida ma'arifa na haɗuwa da adulu ina misali kamar umaru umaru akwai adalu cikinsa sannan kuma ga alamiya biyu kenan sannan ma'arifa na haɗuwa da ziyada kamar mi kamar usmanu ga ziyaratun nunu kuma usman alami ne sannan akwai mi wazunul fi'ili to ma'arifa na haɗuwa da wazunul fi'ili kamar mi ahmadu yazidu yashkuru sunan mutum ne eh to suna nan suma haka na alamiya na haɗuwa da sifa kamar mi hmm? na'am kaslan ramadan sifa ne eh alamiya ce to sifa ne inda sifa da alami sun ka haɗu hmm? hmm? abu yadu alami ne na'am ku yi shiru ga sifa ga alamiya shi muke bukata ya zan alami ne kuma akwai sifa cikin shi ku yi shiru na'am kuma akwai sifa ciki ne na'am zayyadu akwai ziyada akwai ziyada ciki eh sifa ciki farhanu yawwa to sai mi ramadanu eh gadaban alami ne eh misbahu alami ne ba alamai ba ne sunan yanka ake bukata eh ai alami an ka ce da an ce alami sunan yanka eh usmanu marwanu sifa ne to ai ka koro hayya da zu eh eh ka ce farhan daga alfarhu ne kuma alami ne sunan mutum ne to irin shi muke so babu mu ce guda ɗaya an ka samu a to sai ma'arifa da tarkibi an yi bayani akan saɗazu ma'arifa da ta'anisi an yi bayani akan saɗazu ujuma da tarkibi an yi bayani shi ma akan samu to shi ne ya ce fataja'alu sitta ka sanya shidda ɗin nan ma'al ma'arifati tare da ma'arifa wal jam'u sigatu muntahal jumu yastagani yana wadatuwa bi fardil illa ko yana wadatuwa da ainihin illa ƙwaya ɗaya da ta kaɗaitu saboda haka kamar yadda muka faɗa sigatu mun talijimu shi la ya hataju sai an samu sifa sai an samu adulu sai an samu ziyada a shi kaɗai ya wadatar ka hutar da kanka kawai sai ce a wa misluhu wa misalin jam'i mu'annisun bil alifi shine sunan da ya zo tare da ta'anisi amma na alif shi na ta'un yana da tafsili amma shi na alif mutulakan in dai ta'anisi ne da alif mamduda ko makasura to layan sarif kamar sahara sahara'u da muka ba da misali a ɗazu to sai ce wa ma'a idafatin wa al faltasirifi amma in an samai alif in bai karɓa alif ne to sai ka juya shi saboda in ka ce almasajidu zai juya almasabihu zai juya an gane ko zai juya wala tubashiruhunna wa antum akifuna kaga fil masaji ba ce fil masajida ba saboda wannan alif da lam ita ta hana shi ya zama mamnu min sarf to shine can dan malik ya cewa wa jurra bil fathati ma la yansarif eh malam yudaf aw yaku ba'da al radif to wannan shine ka'ida duk sunan da mamnu ne min sarf to kai mai jarra da fataha karatun mana dazo an gane amma fa da sharadi malam yudaf in ba idafa sa ba idafa sa zaka juya shi ya gane ce ja'a ahmaduna ra'aitu ahmad eh ahmadan eh ahmadana sallamtu ala ahmadina eh ko ja'a usmanuna ra'aytu usmanana sallamtu ala usmanina to wannan zaka juya shi saboda idafa in ko mai karba alif da lam ne kamar shi jam'i ko suna mufradi wanda ka karba alif da lam to sai a sarrafa shi hmm? ja'at aishatuna ra'aytu aishatana sallamtu ala aishatina to shine malam yudaf aw yaku ba'da al-radif to shine ne yake faɗa cewa wa ma idafati in an yi idafarsa wa al ko kuma aka sa mai alif da lam faltasrif to wannan kai mai jarra kawai faltasrif yana nufin ka sa mai jarra yana karɓar jarra ba tanwini yake magana ba tunda da tanwini da ma'arifa ba sa haɗuwa in ɗaya ya zo guda gudu ya kai to nan za mu kwana insha Allahu dama biyu mun kashe za mu tsaya to bi saura minti uku abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته